بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد زم تجد درسي نظري التنكرة المنع الهجية يوم قوم قوة رجب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تجبو دريه في ثلاثين دبير ولا رانا تاي دي دي دا آه goma ga watan biyar na shekara ta dubu biyu da goma sha hudu ta miladiya za mu ci gaba da karatunmu da muke a babi na goma kan alfara'id wato rabon gado za mu tashi fasali na uku kenan a cikin wannan babi shine inda malam yake cewa faslon wannan fasali wato wanda zai bagana akan at-ta'qib shine gado na asibci kamar yadda bayanin sa zai zo idan farada al-abu aw al-jaddu aw al-ibnu aw ibnuhu akada al-mala jami'a idan uba ko kaka shine uban uba aw al-ibn ko da aw ibnuhu ko dan ko danta dan da kenan akada al-mala jami'ahu zai shiga da dukiya ga baki ɗayanta wannan shine bayani akan sababi na biyu daga sababban cin gado sababi na farko da yake sa ake cin gado shine abinda ake ce ma a tauri wato bilfardu da wato yankakkiyar yankakken rabo wanda Allah ya yanke ma magaji zai samu daga gadon wanda a yake gado su ne wanda muka ambata muka ce alfara'id jumlar su muka ambace su cewa akwai nufifi da rubu'i da sumuni akwai sulusi da sudusi da sulusi biyu sai kuma wanda muka ambata na ƙarshe wanda ake ce ma sulusun batsi sulusun abin da ya raguwa to wannan shine al-tawrid bil farq wanda kowa an kasa masa cewa ga iyakasansa nau'i na biyu na gado shine al-tawrid بالتعصيب شنزاله تهني العاصبتي التعصيب كلمة سلارتي دد أصب يعصب تعصيبا معنتا ودندا suke karfafa mutum ko suke kewaye da shi su ne ‘yan uwa mafi kusanci da shi domin mutum yana da jiha guda hudu ta dangantaka akwai samansa akwai ƙasansa akwai gefensa guda biyu samansa ubansa kenan da kakansa kasansa ɗansa da jikansa gefensa na dama ɗan uwansa gefensa na hagu ɗan uwan ubansa to waɗannan su ne maza waɗanda suka kewaye mutum wanda su ne kuma suke ƙarfafa shi su ne danginsa wanda da su ne yake ƙarfafa to waɗannan suna cin gado su gadon da suke ci ba a iyakance shi da kaso ayyananne ba yankakken kaso ba ne ba farilla ba ce to abin da ake ce ma al'asu wanda yake ɗaya daga cikin su al'asu mai cin gado ta asirci shine man akhadha man akhadha jami'al mali idan faraja aw akhadha al-baqi ba'da al-fardh shi ne wanda yake cin dukiya ga baki ɗayanta idan ya zama shi shi kaɗai ne sai ya fata dukiyar baki ɗaya ta gado in shi shi kaɗai ne cikin magada ko kuma shi ne yake ɗaukar a sauran da ya yi ragowa bayan an ba mu kowa kasansa da aka farlanta masa to abin da ya saura shi ne zai ɗauke ga baki ɗaya wannan shi ake ce mahasibi shi ake ce mahasibi to wannan shi ne sababi biyu na cin gado saboda haka al'afi shi wanda yake kusantuwa da wannan sifa shine duk wanda yake a cikin alaƙarsa da mamaci babu mace namiji na farko kuma namiji ne dole ya zamanto namiji mace ba ta zamantowa asiba ita a kashin kanta asibi namiji ne kuma alaƙarsa da mamacin babu wata mace tsakaninsa da mamacin saboda ka tashi uba tsakaninka da mamaci wane ne ba kowa daga shi sai daga shi sai da tun da mamacin in ɗansa ne ko haka da rika ɗa ba wani tsakaninsa da mamacin amma ɗan uwa waye tsakaninsa da mamaci ɗan uwa wanda yake shaƙiƙi ko li'abi uba ko ba haka ba tsakaninsa da mamaci ta hanyar uba to amma ɗan uwa ta fuskar uwa ni ummi waye tsakaninsa da mamacin uwa ko ba haka ba ta hanyar uwarsa ne ya samu alaƙa da mamacin saboda ka shi asibi ne ba asibi ba ne saboda akwai matacce kashe musabbabiyar alaƙar babu namiji dole ya zama ko wanda yake da alaƙa tsakaninsa da mamacin alaƙa ce mubashira babu wani tsakanin su shine kamar uba da ɗa ko kuma akwai wani amma namiji ne kaga kamar ɗan uwa ke titi da ɗan uwa ne abi to babban mutum fa ɗan uwan ubansa wane ne tsakaninsu da mamaci al'amu eh uba uba kawai da kaka da kaka tun da kakai shi ne ya haɗa su da uban sannan sarari shi kuma tsakaninsa da kakan uban sai haka da uba da kaka su ne suka haɗa haka zalika idan muka ɗauki san ɗan uwa shakiki shi kuma waye tsakaninka da mamacin na'am da ɗan uwa da uba da ɗan uwa da uba sai tsakaninka da mamacin kaka kuma fa waye tsakaninka da mamacin uba tsakaninka da mamaci uba ne duk waɗannan a tubai ne duk waɗannan a tubai ne to yanzu shi ne malam zai bayyana mana su dashi dashi bisa da'a sai kawo su da misalai da kuma ka'ida yake idan farad al'abu idan uba ya zama su shine magaji kadai awul jaddu ko kaka ya zama shine magaji kadai shine ma'ana al-infirad shine kadai magaji awul ibnu ko kuma da ya zama shine kadai magaji a wubnihi ko kuma dan da wato jika kenan akadan mala jami'ahu sai ya ɗauki dukiya baki ɗaya wannan shi ne ta'arifin abu wanda idan ya kaɗai ba zai cinye dukiya zai kwace dukiya baki ɗaya in shi kaɗai ne mazaji yanzu ɗaya ta cikin mutum idan ita ce kaɗai mai cin gado nawa za a ba ta nisbin ko ba haka ba sauran nisbin ba eh shi ne wanda suka ce ba a yi rabbi ba sai a ce bai sulmani wanda kuma suka ce za a yi rabbi to sai a za a iya masa ran amma dai abinda za a ba za ta ɗauki dukiya baki ɗaya ba tunda ita ba asu da ba amma da kanin ya bari baki shi kaɗai me zai ɗauka me za a ba shi duk dukiyar za a ba shi to wannan shine ma'anar al'asu asibi shine wanda in shi shi kaɗai ne mai gado to duk shine dukiyar baki ɗaya na farko ya fara da al'abu uba hakikatar uba asibi ne amma kuma yayin da muke karatu waɗanda ake ba ma sudusi ma'ambaci uba a ciki ko wani abawaihi bi kulli wahidin min huma sudusu mimma taraka in kana lahu walad saboda haka uba yakan ci gado ta hanyar farilla kuma yakan ci gado ta hanyar asibiti to zai shi ta dukkan hanyoyin biyu lokaci ɗaya eh ya fi ta hanyar karilla kuma ya fi ta hanyar asibiti eh zai iya ko yawwa kamar wata sura kenan ya'yan su kashe uban to in ba da ya'yan ka ɗauka kan da ba da ya'yan in ba da ya'yan waye asibiti shi ne asibiti idan ba da ya'ya uba zai iya cin gado uba zai iya cin gado ta farla da ta asibi mutum ne ya mutu mutum ne ya mutu ya bar ɗarsa ta cikinsa ya bar matarsa kuma ya bar ubansa saboda haka a nan ɗaya nawa za a bata rabi ko mata nawa za a baka sumuni sai da ta matsalar ta takwas ce rabi hudu sun fita tumuni su ɗaya ya fita sauran kashi uku cikin takwas shi kuma uba in muka duba kan cewa ai yana da farilla tunda akwai far'ul wari sai a ba shi sudusi in an ba shi sudusi sai kuma a ce to ai kuma babu wani hasibi sai shi saboda haka sai a sake ba shi abin da sai kuma ya ɗauki abin da ya saura saboda haka ya fi gado sudusi da farilla abin da ya yi saura kuma daga cikin sumuni din nan ya ci shi ta hanyar asibiti saura ka uba yana da wannan wani jaddu haka da nika tata shi ne uban uba shi ma yana da wannan domin shi ma irin gadon da uba yake yi irin gadon da ɗa yake yi irin gadon da uba da irin gadon da kaka irin gadon da uba yake yi shine irin gadon da kaka yake yi shi ma asibi ne al'aun izin ko kuma ɗa shi ba ba ya kun gado sai ta asi ba shi da farilla ba su halin da zai samu farilla shi sai dai an raba ma kowa abin da ya saura sai a bashi amma ba yadda za a yi a ce yau an raba gado babu nasa a ce masu rabo kowa an raba masa ta rika ta kare shi babu nasa ba zai yiwu ba ba ba zai yi a hana su gado ba don shi ne kowa kusanci da mamaci shi ne kowa kusanci da mamaci da haka ake kaddamar da jiharsa a bisa jihar al'ubuwa ayyuhu ko ɗansa dan ɗa shi ma ana sanya shi jihar su ɗaya jihar bunuwa idan babu ɗa to ɗansa shi zai shiga da ko ɗan ko ɗan ɗan uwansa ɗan ɗan uwan ɗa wani jikan daban ba shi ba idan babu jika a idan babu ɗa to jika shi ne zai shiga da bisa ta hanyar asibiti آه والاثنان من الإخوة فصائدا يقسمونه بالسوية دون أوا قد أبيو كون أظن لي سما دحكا سنا ربا دوتير بالسوية ديجي وديدا ديجي وتصوني دون أوا مذاك من شكيكي كون أبي ذات ربا دوتيا ديجي وديدا ثم أصبيني إذا أكرت الزادو a misali mu ɗauki matsala mutum ne ya mutu ya bar a ya bar ya festa ta cikinsa ya bar matarsa ya bar ɗan uwansa shakikai su su biyu to ya za a raba gada da ɗaya da mata ta haihuwa da ɗan uwa ce sai guda biyu ya za a raba gada ta nawa za a bata eh nisisi za a bata rabi mata nawa za a bata za a bata sumuni ko sumuni tunda akwai ɗaya to da ka abin da ya saura shine kashi uku cikin takwas sai a raba ma wa'annan ƴan uwa daidai wa daidai su su biyu ne sai su raba saboda haka matsalar sai ta koma bisa kaso goma sha shida kenan ita ya a bata kaso takwas ita a a uwa a ita mata a bata kaso biyu tunda kaso biyu cikin sha shida shine sumuni daga an samu kaso goma kenan sauran kaso shida a cikin sha shida kowanne daga cikin yan uwa sai a bata kaso uku an fahimta haka ne to idan duk su maza ne kenan saboda ka su ma da wani da wani irin rabo muka ba su wannan gado sauran da muka ba su da asibiti saboda su ne asibai wani sa ake faɗan wannan asibiti ne asalin ne asalin ba ma asibai gado bayan Allah bai ambace su ba da farillar ne asali da ba su gado ne dalili muna ta asibiti asibiti duk ba dalilin ba kada mu gini a kan ruwa eh ne dalilin na'am ahsan barakallahu fi alqu fara'id bi ahliha fama taqiya li awla rajulin zakar ku bayar da rabon gado kashi kasan kowa ga wanda yake ba abocinsa abin da ya saura fali aula rajulin zakar da mafi kusanci kusancin namiji ku bayar abin da ya saura da namiji mafi kusanci da wannan mamacin shi ne hasibi kenan aula rajulin zakar shine wannan shine asali na yin gado ta ta fuskar asali wannan shine asali saboda ka kaga nan wanda ya fi kusanci da mamacin tsakkaci to amma namiji ce namiji ce mace ce saboda haka ba za ta fi gado da asibci ba sai aka ba ta kasanta shi ne rabi haka dalika mace ita ba asu ba bace aslan ba ta da alaƙar nasaba da mamaci alaƙa ta auratayya shi aka ba ta sumunin ta tabi saboda haka wanda suka yi saura su suka fi kusanci da mamaci su ne yan uwansa shakikai domin tsakaninsu da mamacin alaƙar su da mamacin waye tsakaninsu da mamacin uba namiji ne saboda ta asibai ne saboda haka kun ga yanzu kenan mun sami jiha guda uku ta asibiti mun sami jihar mun sami jiha guda uku kai mun sami al'ubura jihar uba mun sami al'uhuda jihar kaka mun sami al'umura jihar ta da kuma banu za mu yi ɗaukar da duk jiha ɗaya ne albunuwa yanzu mun sami jiha ta wani tace al'ukuwa jihar ɗan uwa to kuma ɗan uwan nan da ake nufi a tubai jinsi nawa ne na ɗan uwan mamaci ba jinsi uku ba shaƙiƙi da abi da li ummi daga cikin jinsi uku ɗin nan wanne ne ake maganar da a nan jihar asibai biyu su ne da da kuma لأبي لأمي بعث ببني ما هي دليل بعث ببني نعم saboda alaƙa ta da mamaci ta hanyar mace ce hayar ta hanyar uwa to wa idza jisama minhum dhukurun wa inathun fa yaqsimunahu lidhakari mithlu hadd al-unthayayn idan idan dan uwan nan suka haɗu dukurin wa inat maza da mata fa yaqsimunahu sai su raba dukiyar su raba gado bi dakari mithlu hazzul unsayayn da namiji a ba shi kaso kwatankacin kaso biyu na kwatankacin kaso biyu na mata kaso na mata biyu wato idan duk maza ne su raba daidai idan maza da mata ne sai a sanya ma maza kaso daga namiji kaso ɗaya mata kaso biyu mu dawo ya zuwa ga matsalar mu mutum ya mutu ya bar ɗansa ya bar matarsa ya bar ɗan uwansa ɗan uwan nan nasa shakikai ne ɗaya namiji biyu mata saboda haka ya za a yi wannan kaso na'am na'am kudu za a raba eh abin da ya saura ai kashi uku ne cikin takwas kashi uku cikin takwas din nan muna so mu raba shi gida nawa za mu raba shi gida hudu ko gida hudu za mu raba shi a ba mu namiji gida biyu a ba mu matan gida ɗaya saboda haka matsalar za ta koma cikin talatin da biyu kenan ɗaya a ba ta kashi goma sha shida ko mata a ba ta kashi hudu ko ko ba ta an ma ashirin a cikin kashi talatin da biyu in ka ɗauki ashirin saura nawa saura goma sha biyu in aka in ya zama saura goma sha biyu sai a ba ma namiji nawa shida matan nan sun su biyu a ba su uku uku da ka shi na gaba ya fita yace wa yarithu bi ta'qili kullu dhakarin yudni bi nafsihi aw bi dhakar to wanda take wanda yake cin gado ta hanyar asirci shine kullu dhakar dukkan namiji yudni bi nafsihi da yake alaƙantuwa da mamacin nan ta kashin kansa wane ne yake alaƙarsa da mamacin ta kashin kansa ne uba da ɗa akwai wani babu rajulli bi nafsihi aw bi dakar ko kuma da namiji shine kamar da muka kamar da muka yi ta'arifin sa a farko kawo malam ya kaddamar da sai da sai da karshe shi kawo ta abin sai kuma kawo misali kafin ya kawo ta abin an fahimta wannan shine ma'anar ta'asili wa ma'anar ta'asili ma'anar ta'asili ma'anar cin gado ta hanyar asirci anna man yarisu bihi yastaghriqu jami' al-mal idan farada wanda yake gado da asirci idan yana yana wato yana karɓe dukiyar baki ɗaya idan fara da in ya zama shi shi kaɗai ne wa ya ta haƙƙun baƙi ba da dawi siha kuma yana haƙƙinsa ne a bashi sauran bayan masu kaso wanda ake kasan su an ba su zuwa cikin alƙur'ani bayan an ba su kasan su in kana ma'ahu dukiya idan akwai ma'abuta wato a kaso daga cikin magada. Tunan akwai yadda malam bai ambata ba ya faɗi ɗaya ya tafi uba da kaka da ‘ya'yan ya ya tafi ‘yan uwa akwai waɗansu wanda muka sani wanda za mu iya cewa a su dai ne dan da waɗannan guda jinsi guda biyar da ya ambata wanda alaƙar su daga ta'arifin da muke na asu akwai akwai ammi akwai babba annin mutum don uwan ubansa alaƙarsa da mamaci ta hanyar ta hanyar hinta ta hanyar ta hanyar kaka ne da uba ko saboda ka kaga shi ma dole zai zama to asibi ne kenan sannan akwai wani ɗansa ɗan anni ɗan anni shi ma alaƙarsa da mamaci ta hanyar maza ne da ɗaya babu da akwai wani ɗan ɗan uwa wannan uwa shi ba alaƙarsa da asibi ta hanyar wato ta hanyar ɗan uwa ne ta hanyar ɗan uwa ne ta hanyar namiji ne ko ba haka ba to akwai wani da ake faɗa kuma dama da jihohin guda shida ne wajen jama'irin malamai albuluwa ita ce a bakar damarwa inda shi ba yadda za a yi ake ba zai ci gado ba ثم الأبوة sannan jihar uwa jihar uba ثم الجدود جهر كاكا ثم الأخوة جهر وانتكا وضمير دائرته ثم الأمومة ثم الجهر بطة وضمير ثم جهر تكرشي تكشي الولاء wanda yake ya ‘yantar da bawa idan mutum yana da bawa ya ‘yantar da shi to wannan shi ma ya zama to masa asibi idan ba wannan ba shi da ɗan uwa waɗanda suke kusanta da mamacin bisa wannan maulan nasa maulan shine zai ci dukiya da baki ɗaya a matsayin sana'a su to kuma tartibin su zai zo a babin da zai zo nan gaba shine babul hajar su wane ne a suke hana waɗansu gado saboda kusancinsu da mamacin ya fi kusancin waɗancan waɗanda suka hana amma waɗannan su ne jihohin na ta'asiri kamar yadda muka ce wani lokaci mutum zai iya cin gado ta jihadi mutum zai iya cin gado ta jihadi jihar farilla da jihar asir mun kawo misali shi ne kamar uba a halin da ya zama so babu asiri sai shi zai iya cin gado ta hanyar farillarsa da hanyar asiri misalin na biyu da sukan kawo shine miji mijin mai ya zama ko kuma dan dan dan dabbar ta ne an yi mata auren gumi mijin ta ne kuma dan dabbar ta ne kuma ba ta da wani asis ba ta da wani ba ta da uwa ba ta da ɗa ba ta da jika ba ta da uba ba ta da kaka ba ta da ɗan uwa ba ta da ɗan ɗan uwa ba ta da babba sai wannan mijin na ta ɗan babban nata sai ba ta kaga sai a ba shi ta karsa na gadon matarsa in tana da ɗaya in ta in ta haihu in ta in tana da ɗaya ko ɗaya nawa za a baki rubu'i in ba ta da ɗaya kuma fa nawa za a baki nisfi to sannan an ba ma sauran alal misali akwai uwarsa akwai ɗan uwarsa wanda suke uwa ɗaya idan an ba su abin da ya saura kuma sai ɗauke shi da asibiti saboda haka kaga ya ci gado ta jiha biyu kenan to wajen tartibin su a zai zo a cikin babin yanzu a da zai biyo baya shi alfasalin da zai biyo baya shi ne alhajjin fasalin fasalin akwai wata tambaya a kan batun asirki alaikum salam a hasan ga mace ta zo a cikin asibai bayan ko mun ce asibai maza ne me ya kawo mace to malaman sun malaman malaman gado sun kasa asibai kashi uku akwai al'aqabatu bin nafsi asibun bi nafsi shi a kashin kansa shine asibin to su ne waɗannan maza ne akwai kuma al'aqabatu bin ghayr wanda su saboda albarkatun wani su suka zama to a kudai su ne mata idan a darajar su akwai maza waɗanda suka daraja ta kamar ƴaƴa mata idan akwai ƴaƴa maza tare da su nan wajen ba za a ba su a ba za a ba su a farilla ba sai su zama to a kudai kamar alal misali mutum ya mutu ya bar matarsa mutum ne ya mutu ya bar matarsa a ya bar uwarsa ya bar mahaifinsa ya bar ɗan uwansa a bar mutane ɗan uwa sai mun zo babu haji ya bar mata da uwa da uba da ƴaƴa guda uku namiji ɗaya mata biyu an gani to nan waɗannan mata za su zama to asibai tare da wannan namijin ya mayar da su asibai nan ba za a ba su farilla ba asibai za a ba su za a ba su za su zama to za su shiga da asibai ne ta kan jisul hazbin unsayi to da haka a wannan matsalar ya zamu raba na mata tana da kimini saboda akwai ya'ya ko uwa ba uwa tana da sudusi إضافة إضافة إلى سدس ولأبويه لكل واحد منهما سدس إن كان له ولد أظن به شورى في أضافة إن آياته أكل الذكر مثل هذه الأنثيين في أربع نصف لا يتأتيك الشيء في أربع نصف كالشهود لا يتأتيك الشيء لا ما كان كما تأتيك الشيء saboda haka matsalar a kashi nawa za a raba ta kenan tana da kumuni tana da sudusi matsalar za ta fito a ashirin da hudu dan shi ne ba ba abin nan ba dan shi ne da malamin sudusi na'am eh dan shi da ake yi a primary school ko da shi kuma zai kuma da ana yi a primary school eh eh dan shi za a dauka ne kuma ma shi shi za a ɗauka ko da ke a wajen lissafin malaman fara'i suna da attawafu wata bayan da sai da nau'in lissafin ta hanyar shi daban wanda suke lissafi za su iya tunsa ta hanyar za su iya ta hanyar LCM cikin sauki da haka bar wannan sai a kaga tun daga takwas ga shida kaga LCM ɗin su ashirin da hudu kenan saboda haka ita in ka kasa cikin ashirin da hudu mace nawa za a data mata nawa za a data tumurin tana da kashi uku kenan ko uba da uwa inda suna da sujiki za a ba su hudu kenan ga hudu ga hudu ga uku sha ɗaya to da abin da ya saura a cikin ashirin da hudu sha uku to shi ne za a rama littakar mutum hajji da wanda amma matsalar ta take yin aure tunda akwai akwai wannan da za a kasa su kashe kaso hudu na to haka zalika ɗan uwa shakikiya ko ɗan uwa mai abi idan ɗan uwa shakikiya akwai ɗan uwa shakiki tare da ita to sai ya mai ta asiba sai ta shiga da ta hanyar asibi libbakar mislu haddul unsayin haka zalika ɗan uwa mai abi maza idan akwai ɗan uwa mai abi mata sai su asibar ta da su zama to asibar haka ɗar haka ɗar ta jika kenan idan akwai ɗan uwanta ko dan babbanta an fahimta wani dan dan wani dan kamar alal misali mutum ne ya mutu a ba shi da ɗa amma yana da jika yana da ƴaƴa a ƙasa yana da ƴaƴa guda biyu ƴaƴan nan guda biyu ɗaya ya haifa masa ɗa mace ɗaya ya haifa masa ɗa namiji to da ka ita ƴa mace ɗin nan kaga ita kaɗai ce ba ta da ɗan uwa amma tana da ɗan ɗan uwan ɗan tana da ɗan babbanta ko ba ta ba to wannan ɗan babban naka kaga darajar su ɗaya a darajar ɗaya suke duk jikoki ne ga mamacin to sai ya mai da ita asida sai ta zama to rabon su za a ba su wajen bakar da mutum haddar unsayi da asibci za su ci gado an fahimta kashi na hudu shine aka basu ma'al ghayr wanda idan mata ne amma za su zama to a shi in sun haɗu tare da waɗansu su ne al-uktu shafiqa idan ta haɗu da alfana da 'ya'ya mata sai ta ɗauki sai a bata a sudus ta kimilatar surufai wannan nau'i ne na asibiti ake bata haka da nake alfahus li'ar ita ma za a bata sudusi ta kimilatar surufai kamar yadda ya zo a hadisin abdullahi bin mas'ud mun karanta shi a nan a ƙaba'in da ya yi mutumin da ya mutu ya bar ya bar ya bar ɗarsa ya bar ɗan uwarsa shafiya ya bar kuma ya fi hadisa abin musa al'ashari wanda ya hukunci ya ce su daidai abdullahi ibn mas'ud idan ya yi ya kuma bar muda ta kuma bar miji saboda haka mijin aka ba shi rubu'i ita ɗan uwar aka ba ta nisifi sannan aka ba mu uktu shaqiqa sudusi tafi na sudusi na'am akwai wata tambaya a babun ta'fi to sai fasali na biyu alhajbu alhajbu isman wato yin hajbu hana gado nau'i biyu ne alhaji abin da ake nufi da shi shine hana gado amma hana wato alhaji shine hani da wani aka sami hijab hijab da ake sawa don yana hana a ga fuska ko kuma hijab da aka sa don yana hana a shiga gida wannan shi ake ce ma saboda yana hani ake aka kira shi alhaji to abin da ake nufi a babin gado da alhaji shine a hana ma mai cin gado rabansa da baki daya ko kuma a ana masa cin cikakken rabonsa ko ana masa cin rabon da baki daya ba zai ci ba zai gado ba ko kuma a ana masa cin cikakken rabonsa ba a ba shi amma ba ya ba shi cikakken rabo ba to shi yasa nan malam sai ce wal hajju itman yin wato hana rabon gado nau'i biyu ne hajju itqaf hanawa ta a hana mutum cin gado shi ne fuskat an kayar da shi an sadar da shi daga cin gado an fitar da shi daga cikin list kaga kamar wato za ka yi list ne sai kuma ka zo kai al-iskat sai ka fitar da wasu daga cikin gado to shi an fitar da shi daga cikin gado shi ne wanda ake ma hajjibu iskat wa hajjibu nafal da hajjabi da kauce shi daga aji a kai wani aji wato a shi ne annafal kenan a kauce shi daga nan a kai wani waje to amma hajjin iskaf hannun gado wanda yake sarrafar da ba a ganin cin gado daga cin gado bil kulliya ga baki daya fala yalhaqu man yunsabu ila al-mayyit bi nafsihi wannan nau'i na hani baya haduwa da wanda yake dangantaka ya zuwa ga mamacin da shi kan kansa kan bani kamar ɗaya ba wani hali da za a ce ɗa ko ɗaya an hana cikin gado wani sana'a haka za bisa ‘ya'ya mata bayan da za a hana su cin zabi wal abaru da iyaye maza uba ba yadda za a hana su cin zabi wal ummahat da iyaye mata uwa ba yadda za a hana su cin zabi wa man fi ma'anahu da kuma wanda yake ake ba su wannan ma'anar ba su cikin wannan ta'arifi ba amma kuma sai daga cikin wannan ma'anar su ne azzauju wa zauja da miji da mata ba yadda za a yi miji da mata a hana su cin gado ba wani wanda zai hana su sai dai a raba sai dai a rage musu amma ba a hana su bil kulliya ba saboda ga hajmu istaf wato a hana cin gado a fitar da mutum daga cikin magada bil kulliya saboda wani magajin baya riskar waɗannan wannan ku kula akwai mawani'ul irs akwai haƙƙi akwai abin da yake hana cin gado wanda zai zo daga baya wannan daban ne wannan ku alhajibu wanda ake hana shi daga cin ga ake kare shi daga cin gado kare shi ake daga ya ci gado ba hana shi ake bilkuliya ba wannan wanda muke magana ke wannan alhajibu to duk wanda yake dangantuwa ya zuwa ga mamaci da shi kansa shine shine ɗa da ɗa da uba da uwa ba a hana su gado haka da nika an yi ilhaƙin su da wanda yake ake ba su wannan ma'anar su ba alama ce ta ba alaƙa ce ta nasaba ba alaƙa ce ta auratayya to da da miji da mata ba a hana su cin gado wa yalhaqu man adahu a wannan haji wato hanawa na cin gado na al'irman ana su gaba ki bil kulliya a yana rikar waɗanda suke ba waɗannan ba duk wani mazaji in ban da waɗannan to za a iya hana shi cin gado saboda wani mazaji wato wannan shi ne hajji a hana mutum cin gado saboda wani mazaji kowane mazafi za a iya hana cikin gado saboda wani mazafin banda waɗannan guda shida da muka ambata ba da ɗa da uba da uwa da miji da mata to sai malam yanzu zai kai bayyana mana yake fadlul ibn dan ɗa ya hajibuhu ibn dan sa ba yana hana cikin gado ba yana hana jika cikin gado idan akwai ɗa ba a maganar jika jikan nan ta hanyar wannan ɗan ne ko ta hanyar wani ɗan an fahimta saboda dalilin cin abu duk wani wanda yake ya sauko daga mamaci da wasiɗa to wannan wasiɗar za ta ana cikin daji an fahimta an fahimta wannan ka'idar duk wanda tsakaninsa da mamaci akwai wasiɗa akwai sila to wannan silar idan tana nan shi ba ta shiga ba da ba su gani ne da ga kamar jika me sheke na me sheke suna ta da mutum ba ta ba to idan akwai daki ba zai gado ba haka zalika fata idan akwai uba ba zai gado ba domin suna ta da mutum uba ne idan akwai uba shi ko ba shi cewa to da ka ba shi da gado haka zalika dan uwa idan akwai uba zai ci gado in da babu uban ai ba za a samu ɗan uwan ba ta hanyar ɗan uba aka samu ɗan uwa don haka idan akwai uba ɗan uwa ba su shiga ba an fahimta eh ga yan uwa wanda kake masa a aljaddu ma al-ikhwa ga yau na akwai rikici a kanta أقول لك بدي أكلت عن جسم مع الإخوة تقول بتعرف إيه عم ينفع ولا شيء ذلك السن كثير صار لك كل قصة بقى تتابع قصة بقى لي أكلت وبدي لما زي مسألة إن شاء الله طبعا في فضل الابن فضل الابن يعجبه الابن والجد يعجبه الأب كاكا وباينا هلا في شنجادو والإخوة يحسبه الأب والإخوة مطلقا يحسبهم الابن وابنه وإن سفل والأب أنقوى مطلقا تلك النوع أنقوى فبقى أنا نقول أنقوى أنا مطلقا أنقوى تكيسي كل أبي كل أمي يحسبهم الابن إن أطيتا باتا جادو wabnuhu da ɗansa ɗan ɗa shi ne jika ke nan ko wa in sakala komai nisansa ɗan ɗan ɗan ɗa komai nisansa shi ne aka ce wa in sakala wal abu haka zalika uba yana hana ɗan uwa cin gado mutlakan in akwai uba ɗan uwa ke fitai da ɗan uwa ne sabbai da za su ci gado ba haka ɗan uwa ne ummai ba saboda ɗan uwa ne ummai suna cin gado ne idan mamaci ya zama to kalala ne kalala shi ne wanda yake ba shi da uba ba shi da ɗa وبني الإخوة وبني الإخوة يحجبهم آباؤهم ومن يحجبهم وتساءل تنقوى تائل تنقوى iyayensu suna hana su jin gado da waɗanda suke hana iyayensu cin gado su ma suna hana su to su ne ne ku rika samun su idan akwai ɗan ɗan uwa su ya za su hana su cin gado mutum mamaci yana da ɗan uwa ɗan uwan nasa suna da ƴaƴa waɗannan ƴaƴan ɗan uwan wato ɗan ɗan uwan mamaci su ya za su hana su cin gado iyayen su ne ɗan uwan sawa'un su suka haife su ko ɗan uwansu ne suka haife su an fahimta kamar alal misali mutum ne ya mutu yana da ɗan uwa guda uku ɗaya daga cikin ɗan uwan nan yana da ƴaƴa amma kuma ya mutu shi ne ƴaƴan amma kuma yana akwai sauran ɗan uwa su su biyu duka ba su da ƴaƴa wannan ƴaƴan ɗan uwan za su ƴaƴan ɗan uwan da ya mutu za su zaɓe saboda ne saboda waɗancan iyayensu ne matsayin iyayensu ne domin iya ɗan uwan iyayensu ne ɗan uwan mahaifinsu ne an fahimta wa man yahjubuhum wa man yahjubuhum da kuma wanda yake hana ɗan uwan cin gado su ma za su hana su gado ko yake hana ɗan uwan mamaci cin gado ƴaƴansa ko da kuma uba da ƴaƴan ƴaƴansa jikokinsa to ya kaji su ma za su hana banul ikhwa kuna rikewa ko والجد والعم يحجبه بنو الإخوة آه. عفوا ومن يحجبهم والجد آه. حتى ذلك بنو الإخوة دائم الأخوة kamar yadda uba yake kamar yadda uba yake hana iyayen su gado haka zalika kaka yana hana ƴaƴan ƴan uwa gado amma ya yi shiru akan ƴan uwa amma ƴaƴan su wannan kaulan wahida kaka yana hana su cin gado dan kasa suke da shi ko ba haka ba ka duba ga mamaci ga ubansa a sama ga kakansa a sama ga ƴan uwansa a gefe abin da ya haɗa matsayin ɗan uwa da matsayin kaka ɗaya ne duk ta hanyar uba suke da alaƙa da mamaci tsakanin su da mamaci uba ne to amma ɗayan ɗan uwa fa tsakanin su da mamaci kaga akwai ɗan uwan sannan akwai uba don haka kaga kaka ya fi cikin da mamaci bisa waɗannan ɗayan ɗan uwa don haka shi ma sai ya hana su cin gado an fahimta ko akwai iskali eh an gane na'am uba ne haka su da mamaki yawwa sai da biyu ta wajen uba aka sami ɗan uwa sannan kuma biyu ta wajen ɗan uwan sannan aka sami don haka ta ga shi wasu a biyu ce shi ko ba ta wasu ta ɗaya ce don haka kaka sai ya hana ɗayan ɗan uwa cin gado wala amru yahjubuhu barin ikuwa al'amu ɗan uwan uba ɗaya ɗan ɗan uwa suna hana cikin gado suna masa hajji al'amu ga shi kuma ya fi ɗansa da ne ya fi ɗan babba babban mamaki eh uba da kaka wasu na biyu da uba da kaka sai da aka samu uba shi kuna ya kai ya zuwa ga kaka sannan shi kakan shi ne haɗa su tare da uban domin ƴaƴan kakan ne sai daga kaka wasu ta biyu tsakanin ka to haka zalika ƴaƴan ɗan uwa su ma wasu ta biyu ko da ɗan uwa ai da uba sannan da ɗan uwa to amma jihar ɗa jihar haihuwa ta fi jihar wato ta fi wato jihar bunuwa da'a ta fi jihar kubuwa ga domin fara'i ya fi alaƙa da asali bisa asali kamar alal misali yanzu idan ka zo idan ka zo ka sai da ka zo gona kace ka kai a ka kai bishiyoyin mangoro aka yi ciniki ka kai bishiyoyin mangoron da ke wannan gonar ka kai gonar ke nan eh ba kai gonar ba saboda gonar kake asali dan ka samu fara'i ba ka samu asali ba amma ka samu asali ka samu fara'i saboda ka fara'i ya fi alaƙa da shi in ka zo kace ka kai gonar ba ka ga in ka saya mangoro ya shiga ciki sai idan an yi sharafi cewa ban da mangoro amma idan ba a sharafi ba zai islam mangoro ya shiga ciki abinda ke cikin ta to da ka farki ya fi alaka da asali don haka aka kaddamar da jihar bunuwa a kan jihar ubuwa to don haka kaga ƴaƴan ɗan uwa suke hana wato a ƴan uwan uba cin gado bakkanni shi ya yi ce wal'amu ya hasibuhu barin ihwa wa man ya hasibuhum da kuma wanda duk ya hasibuhu aidan man ya hajjubuhum da kuma duk wanda yake hana ɗan ɗan uwa cin gado shi ma yana hana babba cin gado saboda haka da ɗan uwa da kaka da uba da ƴaƴa duk za su hana babbanni cin gado wanda ke kuma haka yake darajar su a can kasa take wabnul ammi ɗan babba ya hajjubuhu abu ubansa yana hana shi cin gado wa man yahjubuhu da kuma wanda yake hana uban cin gado eh dan babba mutum yana da babban sa babban nasa yana da ƴaƴa to wannan waɗannan ƴaƴa idan akwai idan ubansu yana da rai su ba za su ci gado ba haka zalika idan ɗan uwan ubansu shi ma an nemi game mutum yana da rai ba za su ci gado ba haka duk wanda yake hana babba wanda yake hana wato matsubansu shi ne babban mamacin cin gado shi ma shi ma zai hana su saboda ka kunga tartibin yadda yake a duka ƙarfin jihar asirci na farko za ka fara da 'ya'ya ba wanda yake hana su cin gado sannan uba ba wanda yake hana su cin gado to sannan kaka ana sanya kaka da ɗan uwa a gargada a bisa sakani waɗansu su kaddamar da kaka waɗansu su kaddamar da ɗan uwa to mu kaddamar da kaka sannan mu zo kan ƴan uwa ka gani ɗaya a uba kaka ɗan uwa sannan ƴaƴan ɗan uwa sannan babbanni sannan ƴaƴan babbanni wannan shi ne tartibin nasu kowanne zai iya hana na kafa da cikin gado saboda ka kaka zai hana ɗan uwa cin gado kaka zai hana ƴaƴan ɗan uwa cin gado don suna tafi da ƴan uwa haka zalika ɗan uwa za su hana babba wato ɗan uwan uba cin gado sannan suna kuma ‘ya'yanka to abin da ta mana tartibin inji na farko ‘ya'ya sai uba sai kaka sai ‘yan uwa sai ‘ya'yan ɗan uwa sai babbanni sai ‘ya'yan babbanni wannan shi ne tartibin na'am dan da an yana tare da a yana tare da ka shi ba wanda yake uba baya hajji zaki ba wanda yake ba wanda yake yana cikin gado sai sai da sai ubansa na'am wa banatul ibni ɗayan ɗa ɗaya mata na ɗa jikoki kenan mata ya haji buhunnan wa'idu min dukuri wala bisulbi ɗa namiji daga cikin ɗaya na tsakon mamaci yana hana cikin gari wato jikoki mata ɗaya mata ɗayan ɗanar mata idan akwai ɗan mamaci ko ba ubansu ba ne ko babbansu ne in akwai su ɗan su ba za su gado ba an fahimta kamar yadda ɗaya jikoki maza ba za su gado ba in akwai iyayensu maza haka zalika su ma ƴaƴa mata ba za a ba su ba ba za a ba su gado ba idan akwai wato a a iyayensu maza والاثنتان فصائدا من بنات الصلب إلا أن يكون معهن ذكر ويؤصبهن فيكون له ولهن ما بقي عن فرض البنات للذكر مثل حظ الأنثيين هكذلك ‘ya'ya mata guda biyu daga cikin ‘ya'ya wato ‘ya'ya na tako mata sai dai idan akwai namiji tare da su sai ya mayar da su a subai sai ya zamanto da shi da su za su samu abin da ya yi saura na wato a za su samu abin da ya yi saura na abin da aka ba ma wato ‘ya'ya mata lizzakari mitlu hazin unsayin a ba ma namiji kwatankwacin rabon mata guda biyu wato idan akwai 'ya'ya mata biyu ko sama da haka sannan kuma akwai jikoki mata tare da su akwai jika namiji to wa'annan 'ya'ya mata sai a ba su sulutani abin da ya saura su waɗannan jikoki da namiji da mata sai su raba wannan dukiya da zakari na filo hajjin unsayin sun zama to a cikin kenan a lokacin nan mata ƴaƴa mata ba za su hana su cin gado ba sun ga sun samu namiji wanda zai mayar da su abu wal akhawatu lil ab ɗan uwa mata li abbai ya hajibuhunna shaqiq shaqiqi ɗan uwa shaqiqi yana hana su wato cin gado in akwai ɗan uwa shaqiqi to zai hana cin ɗan uwa mata ba za su gado ba wasu tsakani ba akbar haka dalika shafiƙai mata guda biyu ko sama da haka su ma suna fara su cin gado amma idan shafiƙiya ce guda ɗaya kawai to ɗan uwa ne abi za ta ɗauki su duki ta zama ta tasmila na tulisani kamar yadda ya gabata illa an yi kuna ma'ahun na akun li'ab sai dai idan akwai ɗan uwa ne abi فيؤصبهن في زمن تشين آسف أجريشي فيكون له ولهن ما بقي عن فرض الأخوات الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين في زمن تشيدة ذات سما أظن به سورة بدا أظن ده أكي بام الأنقوى تكيسي ماتا أبام للذكر مثل حظ الأنثيين وتمكن يموت يبر أنقوى سماتا تكيسي بلاجي a to za mu tashi a wannan gabar insha Allah daga darasi mai zuwa bar mu tsaya anan saboda lokacin mu ya tsare سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك مصطفى يا من رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه wannan tambaya ta farko wannan ce babanmu ya rasu ya bar matansa na aure guda biyu da 'ya'ya goma sha shida da kuma kannai guda ashirin da biyar to su ma kannan nasu guda ashirin da biyar su ma sai an fitar musu da nasu rabon ya bayani ya abin yake sai za ku amsa wannan tambaya na'am da ƴar ba su da komai saboda ne saboda ɗaya yanzu muka yi alhaji cewa ‘yan uwa waɗanda suke hana su gado akwai ɗaya ɗaya suna hana su gado saboda haka ya ya kamata su mata su su biyu nawa za a ba su kenan sumunu saboda haka su kuma ‘ya'ya guda goma sha shida idan akwai mata sai a raba a ba ma mata da so ɗaya mata maza kuma a rubanya musu na kasan mata wannan yake shi yaro ko yarinyar da aka haifa kafin ɗaurin auren iyayensa wato ɗan zina zai iya gadon mahaifiyarsa tunda ba zai gaji uban ba ya zai gaji mahaifiyarsa alwaladu lil firas ai uwarsa ce zai gaji ta ubansa ne ba zai gada ba tunda babu nasaba ba za a nasabta shi zuwa ga ubansa kula da bayan sun yi aure akan abin da ya saura na rabon gado da za a bayar da baitul mal yanzu babu baitul mal yaya za a yi kenan eh to gaskiya a wannan sai a yi sai a waɗansu malamai sun tafi akan cewa idan abu ya saura na dukiyar gado a yi rabi sai a bi mazajen sai a raba sai a sake raba musu abin da ya saura irin gwargwadon farillar saboda ka wannan kaulin shine aula a yi bisa a ce za a yi wani abu daban inda akwai matsala ce wanda yake sun a lokacin sahabbai a wanda yake suke tsauri da wannan na'am eh idan idan ya'yan mata zalla ne a akan kamar istidraki idan ya'yan wani ya'ya goma sha shida idan mata ne zalla da baki ɗayansu saboda haka za su zama to shura ka uku tulu da za su zama to shura ka za a za su yi tarayya a sulutani saboda haka waɗannan mazan sarnan uban su ne za su zama to a sulun barakallahu fi kai mana istidraki haka ne saboda haka ɗan uwan uban za su iya gado da asibiti idan ya zama to ƴaƴan da baki ɗaya mata ne sannan wani ce idan mutum ya mutu ya bar ƴaƴa da mata cikin matan cikin matan akwai mai ciki to wane ne ke da alhakin renon cikin wane ne ke da alhakin renon cikin a wannan idan wannan yana daga wannan wajibi ne daga cikin tarikatin za a fitar da kudin renon cikin daga cikin tarikatin za a fitar da kudin renon cikin domin sayi ya zama cewar a haife shi ya zamanto ba shi da rai saboda haka kaga ba za a ce ka sansa shi za a dinka ɗauka ba tunda a lokacin ba a san me za a ɗauka ba ko namiji ne ko mace saboda haka daga cikin tarikar za a ware rabon ka to wannan yana sanar da mu cewa akwai alhaji ibrahim baban lajega Allah ya yi maka rasuwa muna halarta wannan karatu tare da shi Allah ya gafarta masa na roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa Allah ya haska kabarinsa Allah ya sa aljanna ce makomarsa Allah ya kyautata bayansa Allah ya ba mu kuma ɗan uwansa da danginsa Allah ya ba su hakuri akwai wata tambayar na'am eh a cikin ya yi sai asibi da sabab sukan faɗin shi shine al-mu'tib wanda ya yantar shi asibin sa da sabab ne da sababi ne dalili shine dalilin ya yantar da wani shi yasa ya zama to asibi amma da yawanci dama wannan jiha uku ne suke da uku na faɗa uku na ci a uku ne al-asib bin nafsi al-aqabatu bin nafsi wal aqabatu bil ghayr wal aqabatu ma al-ghayr kashi uku ne haka malaman fara'id suka suka kasa su اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه واوله واخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير النجاح وخير الفلاح وخير الحياة وخير الممات وخير الثواب وخير العمل ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم القوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين